على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكل الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثبت جلالي وأكل الحق على لساني وأعوذ بك من الأضل وأعوذ لك أو أضل أو أضل وأعوذ بك من المكان من تحتي كما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما له ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا نصيبها وغنى نصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم نعوذ بك فضلك ورحمتك وشرافك وحفظك وارحمنا بمفعل به توابيت بمن ولايات والسماوات الجاهل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يوم مركب العزمين النبي صلى الله عليه وسلم yace man kama ramadana imanan wa ihtisaban man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akkara Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya azumci wata ramadan yana mai imani da Allah tabaraka wa ta'ala yana mai neman ladawa to ihtisabi ya tsaya tsayuwan daka ya kiyaye haƙƙin azumi ya kiyaye kullansa da idanunsa da hancinsa da gaɓoɓinsa ya iya ƙoƙarinsa ya raya lokacocinsa da muraƙabar Allah da baraka wa ta'ala imanin wa saban Allah zai Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa haka nan wanda ya tsaya a wata tsaya a wata Ramadan ya tsaya wata Ramadan wato ya kiyamul laili tarawihi da abin da ya walace su tsaye da farillu na salloli da kuma tsaye da salloli na nafila imanin wa saban Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa wani ruwa ya ce ma ta kazo min zambihi wa ma ta akara bismillahir rahmanir rahim na'am
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وما كان الله ألا بيكفن سيلي ظل قوما لن يبتر دمتا نيبا بعد إذ هديهم بان ياشي يتدسوا حتى حتى يبين لهم حتى يبين musu ma yattaqun abin da za su kiyaye daga ayyuka sannan idan ba su kiyaye shi ba sannan sai su ke ban tantance wato su tantance fatarwa inna allaha bi kulli shay'in alim allah tabaraka wa ta'ala masani ne da kowane abu wa minhu mustahiqul iqzali kuma yana daga cikin sanin allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tantance fatarwa da kuma wanda ya tantance shiryatarwa na إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله عتيك الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض ملك سمي لك سيدنا الله ني يحيي ويميت ينا كشوا ينا رايوا ينا كشوا نعم وما لكم من دون الله يا قوم متاني باكو da wani koma bayan Allah min waliyin majibincin lamari wanda zai kiyaye ku daga Allah tabaraka wata'ala wala nasir ba kuma wanda zai iya ki taimakon ku ga barin cuta in Allah tabaraka wata'ala ya kaddara muku ita
لقد كان الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما ضربت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala da ikonsa ya karɓi tubar waɗannan mutanen wa akaru da murjaunar amrillah amma da Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana tubarsu sai zo da wata siga ta rufin asiri da cewa saboda da farkon aya an malamai suka ce da ya ce wa ala salatu an fara ta kansu da ya bi kansu da gori ya bi kansu da su da zuriyarsu har ya zuwa tashin kiyama cewa wayannan wai su ne wanda suka yi aiki kaza Allah ya saukar da ayar a kan su ayar salafati sai Allah tabaraka wata'ala ya mayar da tuban nan wata martaba ne wanda Allah yake ba da ita kuma ya zama babbar martaba ne babbar kyauta ne ga Allah tabaraka wata'ala saboda haka ga ta inda za a fara Allah tabaraka wata'ala ya ce laqad taba Allah ala nabi Allah tabaraka wata'ala ya karɓi tuba alan nabi a bisa annabi wal muhajirin da muhajiruna wal ansar da kuma al ansar wato muhajiruna wanda suka hijira daga makka zuwa madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al ansar shine mutanen madina wanda suka karɓi bakuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci da al'umma gaba daya wallazina tabau sannan Allah ya karɓi tuba waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usrati a cikin hali shine lokaci na tsanani shine lokacin yakin tabuka min ba'di ma kada tazibu qulubahum qulubu fariqan minhum qulubu qulubu fariqan minhum qulubu fariqan minhum bayan saura kaɗan zukatan waɗansu daga cikin daga cikinsu ta kasance ta karkata daga cikinsu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya riske su summa taba Allahu alaihim summa taba alaihim sannan Allah tabaraka wataala ya karbi tuban su bisa ba ta tabbatar da digadigan su a kayan imani yakin ya kai har saboda tsananin wahala ya kai sai an sai sai an sai da ta kai wasu za su haɗu su yanka raƙumin su in sun yanka tumbin raƙumin za su matse ruwan su bashi ya kwanta su sha saboda tsananin ruwa saboda tsananin shirwa ya kai tsanani ya kai lokaci ɗaya sai da wajen mutane bakwai suka rasu ishirwa ta kwantar da su aka samo ruwa a cikin kayan ɗayansu aka ba shi ya sha ya ce a wane ya fi ni jin ishirwa ku miƙa masa idan an miƙa wannan shi kuma sai ce ku ba wane ga wannan saboda kan ishirwa ta kashe shi idan an miƙa masa ce ku miƙa wane ana suna ƙin karɓa ana nuna har sai da ruwan ya dawo kan asalin wanda ya fara cewa a miƙa kafin ya iso kansa duk gaba ɗaya sun mutu saboda isari kowa yana zaɓar rayuwar ɗan uwansa akan tasa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa har sai da lokacin kishirwa kai rashin ruwa ya tsanani sai da Umar ya zai samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ga halin da al'umma take ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya babu wanda yake da ruwa a wajensa ko mun kankantansa aka samu wani yana da ruwa a hannunsa wanda ba zai iya wadatar da mutum ɗaya ya sha ba annabi ya wanke hannayensa da shi ya wanke hannunsa da wannan ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka da hannayensa ba zan iya yin irin wannan hannun ba amma dai akwai wani hoto na Maulana da irin yadda annabi ya yi ina tsammani yana da hoto da ya kafa hannayensa kuma sai ga ruwa yana bugowa daga hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tsakanin yatsun nan guda goma sai ga famfo guda goma ruwa yana ta fita har sai da wannan wajen suka sha suka ƙoshi da su da dabbobinsu wajen ya zama tabbataccen kwari ne wannan ruwa ce duk ruwan da Allah ya halitta babu ruwan da yake da daraja kamar ruwan da ya fito daga cikin hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga shi sai ruwan zanzam daga ruwan zanzam sai ruwan alkausara har ruwan alkausara shine yake da daraja ta uku daga shi ruwan alkausara sai ruwan saihunu da jaihunu da kuma ƙoraman nil wato wanda ruwa ne ne guda hudu wanda ainihin ne wato idanunsu daga aljanna yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da kai aka yi haka ruwa ya fito al'umma suka sha to wannan wanda shi ne sa'atul usrati na'am thumma taba Allahu alaihim Allah ka yi tubansu inna fi innahu bihim haqiqa shi ubangiji ra'ufun mai tsananin jin kai ne da su rahimun kuma mai jin kai su ne sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi tuba ala salasati a bisa manna mutanen nan guda uku mararatu da ka'abu da hilalu allazina kullihu wanda aka jinkirtar da su gabanin wato karɓar tuba hatta idza daqat alaihim al-ardu har lokaci har sai da ƙasa kai musu kunci da yalwar duk da yalwarta sai ka daga duniya gaba ɗaya ka yi musu kunci suka ga babu inda za su iya shiga wa baqat alaihim anfusuhum rayukan su ma ta kuntata a gare su wazannu suka sakankance Allah malja ba makawa min Allah daga Allah illa ilaihi sai dai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala summa taba alaihim sannan Allah tabaraka wa ta'ala ka tuban su liyatubu dan su tuba inna Allah huwa tawwabu Allah shine at-tawwabu mai karban tuba na bawa rahimun kuma shine mai jinkai ka abu Allah ya kara masa yarda yace mai babu hadisi na cewa babu hadisu ka abu bin malik wa qawlu Allah azza wa jalla wa ala thalathati alladhina kulluhum حدثنا يحيى بن بخير حدثنا الليث عن عقيل عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب ابن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان يقود كعبا حين امية قال سمعت كعب بن مالك كعب بن مالك يحدث حين تكلف عن عن قصه تبوك yake Yahaya ibnu Bukhairi ya zanta da mu daga Laisu daga Aqilu daga Ibn Shahab daga Abdurrahman dan Abdullah ibn ibn Ka'ab dan dan Ka'ab ibn Malik cewa Abdullah dan Ka'ab dan Malik ya bashi labari ya kasance yana jan Ka'ab babansa yayin da idanunsa ya makance kana ce na ji Ka'ab dan Malik yana bada hadisi yana zantarwa lokacin da ya jinkiri gabanin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen yakin Tabuka qala ka abu ka abu yace lam atakallam an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwatin gazaha ban taba zama na jinkiri an banni a baya a cikin wani yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ya yaƙe ta ba illa ghazwat Tabuka sai a yakin Tabuka wa kana min kabari yana daga labari na أني لم أكن قد أقوى ولا أيسر مني حين تكلمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yace a lokacin babu wanda yake babu bai taba kasancewa ba kan cewa wani mutum wanda ya fi ni karfin jiki ko wadata a lokacin da na sakaci gaba da tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai ake bukata mutum ya zama yana da shi a lokacin ina da shi ga ƙarfi ina matashi da ga ƙarfi ga lafiya ga wadata kuma ina da tagoyi na hawa wanda babu inda ba za su ba a duniya manya-manya ƙarfafa masu lafiya guda biyu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan yaƙi na na ya ya tafi wannan yaƙi ne a wani lokaci yace lokacin da ‘ya'yan itace da inuwa suke da daɗi, wato lokacin da ake tsananin zafin rana ana cikin inuwa, wato lokacin a ce mutum yana ana zafin nan, mutum yana inuwa, yana cin dibido ko kayan marmari lemo da ayaba da aful, iska tana kaɗa shi, aka gaba daɗi kamar wannan lokacin. yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ta buka to lokacin inuwa da ƴaƴan itace suna da daɗi fiye da kowane lokaci saboda haka sai na niyya wa hamamtu an artahila fa adrukuhum wa laita li fa'atu sai na himma na niyyan cewa na maraita na riski manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba aikata ba ina ma da na san haka zai faru wallahi da na aikata amma falam yuqaddam li zalika ba qaddara min wannan bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam din ba ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kila ni ba har sai da aka je ta buka manzo Allah yana cikin mutane sai ce kam ma fa'ala ka'ab bin malik ban ga ka'ab ba yake faruwa da ka'ab ne ya me yayi ne me ya aikata wani mutum daga bani salama da ta ce ya rasulullah habasahu gurdahu wa nazaru fi ibaihi wato kamar da dan wani ba tsakanin su ba wanda ya zo da shi ba su ne kawai wani su mutane kana tsaye kana kana tsammani kana tare da su farkunansa ne guda biyu suka tare shi wato farkunansa shine matarsa da bar da shi da barbansa da kuma kallo ya zuwa gefensa guda biyu gonarsa da kuma dabbobinsa shine kawai ya tsare shi mu'az ibn jabal ya ce qala mu'az ibn jabal bi kama kunta kai wallahi akwai wani wannan abin da ka faɗa yayi muni wannan magana da ka faɗa ba ta dace ba wallahi ya rasulullah ma alimna alaihi illa khairan mu wallahi ka abu ba mu san wani abu a tare da shi ba wato sai alheri wani abu ne ya faru da shi daban amma ba munafurci ba to haka ake bukatar kullum mutum kirki ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kana cikin mutane sai aka fada mutuncin wani to fa kullil qaumi zajiran wa li aqika nasiran ka zama mai tsawa a mutumin shi zama ulta sauran mutane kuma dan uwan kuma ka taimake shi ka ce wallahi mu ba mu san wani ba sai alheri ka iya kokarin kare shi ma alimna alai illa khaira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga cewa ma fa ala ka ka abdu ibn malik daga nan bai kara cewa komai ba da wannan ya fadi nasa wannan ya fadi nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru ka abdu malik yace falamma balagani annahu tawajjaha qafilan yayin da na labari ya so mu ce fito fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar ta buka ya juyo za ta ko gida a wannan lokacin kuwa halara ni hammi ce damuwa ta ta zo min na cika da damuwa na rasa yadda zan yi faɗa fiftu a ta zakarun kaziba wa uhayyahu li atazira bihi na tuna wata irin ƙarya ne zan shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda zan faɗa a kan uzurina wa na cewa bima ba akhruju min suqdihi gadan da me zan fita daga fishin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gobe wasta'antu ala zalika bi kulli zi ra'ayin min ahli sai da na tai mu nemi taimako daga duk wanda yake da hankali a cikin iyalaina ɗan uwana da abokaina kowa ya bani shawara to gobe kan in manzon Allah ya zo me zan ce ba zan fita ni dai ba munafiki ba kuma ba abin da ya hana ni zuwa irin da kuɗi na da lafiya ta da abin hawa na ban taɓa ma samun wadata kamar lokacin da aka ta buga ba menene ya kamata in yi falan ma kila yayin da aka yayin da aka ce masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad azalla qadiman cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ya zo ya dawo azalla qadiman ai qaruba qurubahu dawansa ya kusa to in zahat annil ba'id daga cewa manzon Allah ya iso gari shikenan sai Allah ya yi mini duk wani shirye kariya tace to ai manzon nan manzon Allah ne in na ga ya masa kariya ma Allah ne ya gara ma ne sai kawai wa aradtu anni lam akhruj minhu abadan bi shay'in fihi kadhib ba zan taba fita daga laifin manzon daga wajen manzan Allah ba in na zo da wani abu na ƙarya wanda musamman za ka fa ajma'atu shirka na himma na tare gaskiya ta zan faɗa masa wa asba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya waye gari hadiman yana mai gabatowa cikin garin Madina wa kana idza qadima min safarin ya kasance duk lokacin da ya dawo daga tafiya bada'a aha fil masjid yakan fara da masallaci yazo sai raka'u fi raka'atayn ya salla raka'a biyu in ya zo sannan sun majalarsa linnati sai ya zauna a wajen mutane wato ya zauna a mutane ya gaggaisa da su a karbi uzurin masu uzuri da sauransu to fa amma fara zalika yayin da ya zo masallaci ya yi sallah raka'a biyu ya zauna yana yana karban gaisuwa da uzurin mutane ja al mukallafuna wayanda aka bansa a yakin nan duk suka zo faɗa fiku ya tazilu na kowa ya zo na yankan hamari a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna rantsewa wallahi tallahi ya rasulullah mu dai abin da ya gida iyali na ne fatan lafiya wani kuma ya ce abu kaza da ya faru duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum 80 ne da yan kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi zahirin su ya nema musu gafara ya bar badinin su a Allah tabaraka wa ta'ala sai ga ni kuma na zo ne falan ma sallamtu alai yayin da na manzo sallama a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya mini yaki wato tabassama tabassumal mughdibi sai mini murmushi irin na mai fishi ai kaga ba irin kaga ba nema masa gafara ba ka tsi uzurin sa kaman na wayancan ba saboda kusancinsa da manzon Allah ko saboda haka sai aka yi masa aka dan yi masa yaƙe kawai murmushi irin na akwai wani abu ne kaba sama alai ya ta buske mini murmushi murmushi irin na mai fushi sun maƙala sannan sai manzo Allah ke ta'ala matsona fajitu amshi hatta jalastu bayna yadi sai da aka ce matsona kuma da ce abin gudu ya faru sai na tafi kamar na nitsa ya kasa ina jawo jiki na zo har na zaura a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan da na zo masa فقال زيت ما كلفك ليسا بك دينه ما ألم تكن قربت أتى مركوبك شم بك أي كافي أبن خوانك كان هذا أبن خوا har guda biyu ko me ya hana ka bin mu faƙudu ya so ya ce faƙudu ya ce bale ya rasu da lafiya wallahi ya rasu da Allah ya ce wallahi tallahi manzon Allah da a gaban wani mutum daga cikin masu mulkin duniya na zauna na riga na zauna a gaban zauna zan iya tsara shi da tsarin magana da dole sai ya karɓi uzuri da lakar uti to jadala dan an ba ni iya jayayya zan kare kaina to amma ai laqad udi ai fasaha da an bani fasaha walakin wallahi laqad alimtu la talla illam la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bi anni la yushikanna Allah an yasala alayya wallahi yau in na gaya maka magana mai daɗi na kwantar maka da hankalinka ka yarda da ni Allah kuma zai fishi da ni walakin wallahi ma alimtu ولئن حدثتك حديث سرج kuma ya Rasulullah inda kuma gaya maka hakikanin gaskiya za ka ji haushi na ai za ka yi mini fi za ka yi fushi gare ni saboda haka illa arzu fihi afwallahi sai dai wato ba abin da wato ina kauna a cikin sai dai ina kaunar fushi wato rangwamen Allah tabaraka wa ta'ala wallahi ma kana li min uzri ya Rasulullah ba ni da wani uzuri wanda zan ce maka ga abin da ya hana zuwa lafiya ta kalau kuma da kuɗi na da abin hawa na na shirya da dan yatsu kuma kai ba munafiki bane kai ba ka kai ka ba je bane ba shi kenan ba to ba ku koma wannan kalma ba kan ido bane ku gane wannan magana da kuma ما كنت أدعو أقوى ولا أيسر حين تكلمت عن كلمة يا رسول الله ban taba kasancewa ina da ƙarfi ina da wadata fiye kamar lokacin da na zauna ka tafi jago gaba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya zauce amma haza wannan yayi gaskiya hakika yayi gaskiya fa qul hatta yaqdi Allah fika kashi sai Allah ya wuce a kanka fa qultu natafi wa badara rijalu min bani salamata mazaje daga bani salamata suka yi gaggafa fa atba'uni suka bi ni fa qaluli suka ce wallahi ma alimna ka kunta aznabta zamban qabla hada ko tunda muke a sanin mu da kai baka taba yin laifi ba bane saboda ka ayya ishe ga yaya ka kasa ka nemi uzuri a wajen manzon Allah ka kare kanka kamar yadda ƴan uwanka suka nemi uzuri manzon Allah ya nema maka musu gafara kai ma annabin ya nema maka gafara gafaran manzon Allah wa sani ko ce Allah gafarta maka shi kenan to wallahi ma za ku su gushe ba suna gaya mu irin wannan magana har na ji kamar na dawo na ƙayyata kaina a wajen manzon Allah ce wallahi da ya Rasulullah da dan zazzabi ne ya hada da tafiya da sauransu sun makuntu lau sai na ce musu kai halla iya haza ma'i ahadun shin ni kaɗai ne na gamu da irin wannan yanayi ko akwai waɗansu suka ce eh akwai tare da kai akwai mutane guda biyu daga daga cikin mutanen Madina ya ce sai na tambaya wane ne da wane ne sai aka ce mini marara bin rabi'i al-mu'mari da kuma hilal bin umayyata al-waqifi فذكروا لي رجلين صالحين كالشهدا بدرا suka ambata mini mutane guda biyu na kirki wanda na tabbata sun halarci badar mutanen badar ko Allah ya yarda da su ya ce inna Allah inda la ala ahli badar fa qala imanu ma shi'tu an lika fartu lakum Allah ya tsinkaye mutanen badar da ce duk abin da ku aikata duk abin da ku ga dama ni na riga na gafarta musu to na gafarta musu to ni tun da na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wannan mutane guda biyu su ma to shikenan kuma wai tuhi ne zakaru li huma yayin da zakaru huma yayin da ambata mini wannan mutane guda biyu sai na tafi gida ta ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من من بين أها من بين من تكلم من قال الله سيا هذا سبودا وتفرش من وتبادا هو سيش من قال الله كر من قال الله يبالي ومن كر قوة يبالي مغنى حتى الله يبالي أمسا كسو فاجتنبنا الناس متعلي سكي نسنشيمو فتغيروا لنا قوة ya canja mana yanayinsa kowa muka fuskanta sai ɗaure mana fuska ka ta gayyaru da nan to hatta talakkartu nafsi da hatta talakkartu fi nafsi al-arba hatta ina ganin ma kai ni kam nan kan garin namu ne ko da sani Madina ne kuwa wai yau ni ne a Madina zan fito tun safe har dare in shiga kasuwa in je masallaci ba namiji ba mace ba yaro ba babba wanda zai mun magana kawafin kai ba garin bane muka zauna tsawon kwana hamsin a wannan hali ya ce amma fa sahibayya sahibaya abokanai na guda biyu mararatu da hilalu su kan fassa kana wa ƙada fi biyuti ma ya tiyali sai suka zauna a gidansu ka ɓuya suna ta kuka wa amma ana ni wa kuntu ashaddul qawmi wa ajnabi ni ina ina daga cikin mafi wato na wato mafi mafi karfin mutane mafi tsananin mutane mafi karfin su ni kato ne ka karfa ni sadauki ne ba na tsoron komai ba na tsoron kowa zan fita abina in je kasuwa har na je kasuwa na dawo ko wani abu zan siya sai dai in mika kuɗi a bani ba za a mun magana ba ko miƙa lawan sayar a karɓi kuɗin ba za a magana ba kuma zan zo masallaci ne sallah a bayan manzan Allah babu wanda zai min magana amma ina kula da wani abu guda biyu shi ne sai ina fatan manzan Allah idan na sunkuya na kau da kai sai manzan Allah ya fuskance ni ya zuba min ido ma'ana ya fuskance ni kamar irin kallon kayan sannan idan kuma na ɗan jiyo dan na gaishi ya ɗan ganni haka sai ya ɗaure mun fuska amma da nafikin ba zai kallo yana kallo na ina fatan idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ina gwada ni din na san ne har yanzu sai zame ni ina nan dai amma kuma da na juyo kuma dan kan na gane ya ɗan san mun fuska sai ɗaure fuska yace ina kula da haka har aka kai tsawon kwana arba'in to yayin da aka yi kwana arba'in to sai hukunci ya yi tsanani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika mini a gaya mini fa maganan ba maganan mutane su daina maka magana ba ne matarka ma ka daina kusantarta ko shi kuda ka tafa ta hada su to shi wanda ya fi masa daɗi ai manzo Allah ya kula shi tunda har yau ya aiko masa da wani ƙarin ai a gurguje a cikin murna sai ce in sauke ne ko ba haka ba a tambaya mun manzan wato manzan Allah manzan manzan Allah da ya zo sai ce an ce in sauke ne kawai yanzu daga aiki da tukawa in dai har ba yi mini azaba yana daga cikin sauke ne in sauke ne sai ce sai aka ce ne ce a bai ce ka zo ba ta gaba kai ne ba ne kenan ana nan ana nan bayan kwana hamsin ya cika haba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallan asuba ya fuskanto mutane yana murmushi yana dariya saboda bilmuminina al'ukurati baya falan ba sallar salatu fajr sabahar kamsina ya ce yayin da na yi sallah sallar asuba bayan wayewar gari kwana hamsin din nan wahana ala ala zahari baitin min biyutina ina kan rufin ɗaki daga ɗakunan mu kamar da ma ana jalisu wato wato bayan kwana hamsin din sai na yana yana kan kan kan ɗaki yake hawa rufin rufin ƙasa ne sai hawa ka saboda yana hango ko zai ga mai mai albishir ina kan ɗaki daga cikin ɗakunanmu fa baina ma ana jalisu alaihi halin lati zakara Allah ina nan a tsakanin wato tsakanin nan ina cikin halin da Allah ya ambata hatta idza zaqara alaihim al-ardu bima rahu bai wa zaqara alaihim al-fusum wato ina cikin wannan hali kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata qabdaqat alayya nafsi raina ta yi min kunci wa zaqat alayya al-ardu duniya ta yi mini kunci bi ma rahubar da duk da yalwanta samitu sauta tarikin sai na ji murya na mai kururuwa aufa ala jabal sal'in bi ala sauti ya haukan dutsen sal'u da mafi ɗaukakan muryarsa wato yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da muri da da da, da tubansu sai masu alfishin suka duba da gudu wannan ya hau doki ya ruba da gudu zai je albishira ka abu wannan kuma sai ya ga mai doki zai gida riga shi sai ya maza ya hau kan dutse ya tsalla albishira a sadu domin murya ta fi dokin sauri ya ce lokacin da ya sai ga mai murya aufa ala da bali sal'in bi ala sauti yana cewa ya ka abdun malikin abishir ya kabu dan malika albishirinka ala fakarantu sayidan ban jira ma ya faɗi abin da ya faɗa ba sai na faɗi ina mai suje daga Allah wa arabtu anna Allah anna an qad jaa qad jaa al faraj qad jaa farajun na sai na gane cewa lallai yaye wanda mu ya zo wa azalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sanar da tubar mu ay alaman nasu bi tawbatillahi alaina hina salatul fajr fajr manzo Allah wato wato wato ya bayyana da ya bai sanar da mutane karban tuban Allah a gare mu yayin da ya sallar sallar alfijir wato sallar asuba wa zahaba an-nas yastabshiruna na mutane suka hadu suna kai mana alfijir wa zahaba qablu wa zahaba qabla sahib qabla qibala sahib bayya mubashiruna mata alfijir suka tafi wajen abokanai guda biyu hilalu da kuma mararatu وركب رجل إلي إلى ورجل إلي فرسا wani mutum ya hau doki ya zuwa gare ni yana ruga gudu da ita wata asa'in min aslama wani mai gudu ya ruga daga kabila ta bani aslama wato fa'au fa'alal jabali ya hau kan dutse wa kana sautu asra'a min alfarasi muryar ta fi dokin wato gaggawa walamma ja'ani yayin da ya zo mini فلما جاء من الذي سمعت صوته يبشرني يا عند وند وند نجي مريرسا da farko din nan yana mini alƙi yayin da ya zo mini sai na cire tufafi na da yake jikina na bashi na dan albishi din da ya mini ni kuma sai ne aran tufafi wato ni kuma sai ne aran tufafi na saka na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da nika wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama falaqa fatalaqa lin nas mutane su gamu da ni akan hanya wa ja'u yuhallu ya sira mun wato suna mun murnan tuban nan kai mun yi maka munna kai mun yi maka munna ya qulu na suna cewa li wato li litani aka bi fatil litani aka tawbatullahi alayka kai wato tubar Allah a gare ka wato ka faranta maka ne ma'ana ka samu wata kyauta kai fiye da komai tunda Allah da kansa ya saukar da aya da na karɓar tubansa kai wanda abu yayi ka abu ya ce yayin da na zo masallacin Madina sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune mutane sun kewaye shi yana ta fara yana ba da labarin tuban mu fa qama ilayya talhat ibn ibn ubaydullah sai talhat dan ubaydullah daga cikin muhajirun ya tashi yuharwur yana gudu hatta sabani har ya mini musafa ya mini munna yace wallahi ba qama ilayya rajulun min al-muhajirin ghayra yace duk ba wani mutum daga cikin muhajiruna wani wanda ya tashi ya je mini mulla in ba dalhatu ba ya ce wannan abu da dalhatu ya mini falam falam ansaha ba zan taɓa man falam ansaha da ka'abin wannan abin da ka'abu ya mun da dalhatu ya mini har abada ba zan manta shi ba taha ta abu Allah ƙara maka yarda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu ta'ala ka abu kabe ce falan ma sallamtu ala rasulillah yayin da nayi sallama a bisa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qala sai yace wa huwa yabruqu wajhahu min as-sururi fuskar kana wal iya daga farin ciki abshir bi khairi yawmin marrat alayka munzu wa nadarka ummuk kai albishir da mafifice rana wanda ta shuɗe a kanka tun da jatumarka ta haife ka baka taɓa samun rana kamar yau ba na ce faƙultu sai na ce amin indika ya rasulallah amin indillah albishir dinnan abinda za ka ma albishir daga wajenka ne ko daga wajen Allah ci fana'i da fana'in sahabbai da tauhidinsu ina fata kuna gane dalilin sahabbai in daga wajen ka ne ko daga wajen Allah sai ta a daga wajen Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga wajen Allah qala la bal min indillah wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan tabshara idan surra idan an sa masa farin ciki a zuciyarsa da murna istanara wajuhu wato fuskarsa takan yi haske kace yankin wata ne وكنا نعرف ذلك منه منا قال ونا أو جمع الله فلما جلست بين يديه بين يدي رسول الله يعني نزورا قبل الله صلى الله عليه وسلم أمسكت عيني أمسكت أمسكت أمسك عليك بعض مالك يعني نزورا أو جمع الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله يتي yana daga jin daɗin tubata duk abin da na mallaka na gonake na da dabbobi na duk gaba ɗayansu na fita daga cikinsu na tuɓe su duk na ba da su a Allah da manzansa dukiya ka sai dai nemi wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da karamce shi amsik alaika ba aba malika ka abu da wato ga rike wani daga ciki sai ce to na ɗauki ɓangaren rabona da aka bani na kai bara wato ya wato wata hikima ta ta wato ya ɗabi rabonsa wanda a wajen ganimar yaƙi ya samu amma wanda ya saba ko wanda ya gada kam ya ba da shi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta huwa khairu laka summa فقلت لك فإني أمسك صحابي الذي في كيبرة واتو ناجي ربونا ديكي كيبرة سي الله تبارك وتعالى يسوقر دولنا آية لقد تاب الله حقيقة الله تبارك وتعالى يا كتوبة على النبي هرزوا شيئا وعلى الثلاثة يا كتوبة أبسا دمتالي وداوك الذين كله وإن أكبرت بستتوى جنياكي فحتى إذا باقت عليهم الأرض هل لوكتن دقصاتي مسكنتي bima rahubat abinda tare da yalwanta da fadinta wa zaqad alaihim anfusuhum rayukan su ma suka yi musu kunci wazannun suka kasance suka kankance cewa ba makawa daga Allah sai ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala li yatubu dan su koma ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala huwa tawwabur rahim shine mai karban tuba kuma mai jinkai na'am
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أخوانك إيماني دا الله تبارك وتعالى كدورا الله تبارك وتعالى da barin sako wa kunu ma sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya a cikin imaninsu da kuma alƙawarinsu da Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya sufaye suna kaba dalili da ita a bisa cewa Allah tabaraka wata'ala yana umartar mutane mutanen da suka imani lallai su nemi jagorori ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya ki ya koda ku imani da Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kwatance tare da masu gaskiya a cikin imaninsu masu gaskiya a cikin halayen tsakaninsu da Allah da tsakaninsu da bayan Allah da tsakaninsu da komin da tsakaninsu da wa tsakaninsu da kawunansu wa kunu ma'a sadiqin na wa na وكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا لأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين نعم ما كان لأهل المدينة bai kasance ai bai kamata ga mutanen Madina wa man haulahum da wanda ke daura da su mutanen Madina min al-Arab daga Larabawa na ƙauye an yi takallamu su yi jinkiri an rasulillah gabarin ta su yi jinkiri gabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tafi wani yaƙi ba wala yargabu bi anfusihim an nafsi kada ku yi kwaɗayi da kawunan su gabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi musu kawunan su zalika domin wannan nahayi gabarin hadi gabarin jinkiri bi annahu cewa su la yusibuhum zama'un babu wata kishirwa wala nasabun ko wahala wala makmasatun ko yunwa ba za ta same su fi sabilillahi a cikin ne wato fi sabilillahi a cikin tafiyar su wajen ɗaukaka kalmar Allah tabaraka wa ta'ala ba wala yad'una mawdi'an ba za su taba taka gure wato wajen takawa yagizul kuffara wanda kafirai za su yagizul kuffaru ko kuffara yagizul kuffara wanda zai kusatar da kafirai ba wala na nuna min aduwin nailan ba za su kama samun wani abin samu daga makiya ba kashewa ko ribacewa ko wawashewa ba illa kutiba lahum bihi amalun salihun sai an rubuta musu da wannan taka gure aiki nagari don a saka musu akai inna Allah haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala la yudhi'u ajra al-muslimin baya tozartar da ladan masu kyautatawa na ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطرون ولا يقطرون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون
ولا ولا ينفقون ولا ينفقون نفقة فذاك كما تشير ده نفقة وني أم وتوتا نفقة صغيرة نجرما ولا كبيرة كوبا بابا ولا يقنقون واديا فذاك ينكي وني قدي ده تفيا با إلا كتب لهم سأمربو تامسو لا دا أبس ونن قدي ده سكينكا يجزيهم الله دوم الله يساكا مسد أحسنا وفي كم ما كانوا يعملون abin da suka kasance suna aikatawa na nasa kayya.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا yadda man Allah tabaraka wa ta'ala ya yayi tawfiki a su sahabbai gabarin jinkirin bin manzan gabarin jinkiri gabarin bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ki sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika wato sariya wato rundunar kaiwa hari ya zuwa wani gari sai duk sahabbai suka fita gaba daya aka fita aka bar Madina gaba daya kowa na ji tsoro sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma'ana kamar sun wuce makaɗi da rawa sai Allah da baraka da sun cewa ya saukaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma kana almu'minina liyanfiru kafa bai kamata fa kuma mu'minai su fita zuwa yaƙi gaba ɗaya ba a tafi a bar manzo Allah fara wula na fara min kulli firqatin ina ma a ce daga cikin kowace jama'a a samu wata jama'a ta fita kuma a samu wata kuma wata jama'a kuma da'ifatan wato minhum da'ifatan wata jama'a daga cikin wanda za su zauna tare da manzon Allah li yatafaqahu domin su karanta addini su fahimci wato li yatafaqahu su domin su nemi fiqhu su wato sanin sani a cikin addini idan suka tafi su ko walin zuru qaumahum su gargadar da mutanen su idara da ilaihim su gargadar da mutanen su idara da ilaihim idan sun dawo daga yakin su sanar da su abinda suka nemi sanin a wajen manzo Allah da hukunce hukunce da ya za su haka da hakan ya fi da Allah ya hazarun ko su sa kautu ma'ana aika da yanda za a yi sai jama'a su rabu biyu wasu tafi yaki tare da manzo Allah wayansu kuma su zauna a wajen manzo Allah idan wayanda suka tafi yaki suka dawo su wayannan su suka zauna sai bayan kun tafi an san wanda kaza an yi umarni kaza an yi umarni kaza an yi umarni kaza saboda haka daga nan sai aka samu tsari kuma na'am
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين Abdullahi ibn Abbas ya ce wannan umarni da yake cewa laula na faradin nan qala ibn Abbas fa hadhihi wannan aya maksusatun an keɓance ta da bisaraya wato da sariya wato rundunar yaƙi da manzon Allah ke turawa bai je ba amma yaƙin da manzon Allah ya fita kam ba rangwame a kowa to dama a wajen manzon Allah za a da misalin to ya fita kuma waye zai zauna to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda ku imani da Allah tabaraka wa ta'ala نعم قاتل الذين يلونكم من الكفار ويأتي وإندا سكي قصدكم wato daga kafirai wal yajidu fikum ghilza kuma ku samu tsanan tsanantawa da kaurarawa a wajensu Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yarda yace makiya musulunci suna yin amfani da wannan aya suna cewa wai Allah ya umarci muminai da tsanantawa a waɗanda ba musulmi ba ya ce alhali ban sani ba ko wannan tsari ne na yaƙi ya ce wannan aya in ji shehu abinda take nufi shi ne idan an fito filin yaƙi ga ku ga abokan gaba to ƙatilun lazina ya nuna ku ku yaƙi waɗanda suke kusa da ku na kafirai wanda kuke faɗa da su ga ku ga su waliyajidu fikum gilza wato su samu ƙarfi da kaushin hali da dagewa da da sadaukantaka a wajen domin a wannan wajen wannan yanayin ba yanayi ne na tausayi ko tausasawa ba a wannan lokacin tausasawa da rausasawa da tausayi a wannan lokacin sunansa tsoro ko ba sunansa tsoro ba wanda ka tausaya masa a wannan lokacin shi ne tausaya maka zai yi na qatilul ladina ku yaqi wayanda suke bin ku minal kufari daga kafirai wal yajidu fikum gilza su samu kaurarawa a wajen ku da tsarantawa wa la muku sani anna Allah Allah tabaraka wa ta'ala ma'al muttaqin yana tare da masu tsoron Allah ma'ana kada ku ji rauni Allah yana tare da ku domin ku ne kuka ji tsoron shirka da Allah kuka ji tsoron saba wa Allah na'am
alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق على سيدنا الله والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدره وبآله أجمعين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا أديته ولا صعب إلا صحته ولا شر إلا يسرته ولا فقير إلا أغنيته ولا حادث من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وأشرتها من البلد يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من مائك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم إنك عفو تحب الأهوى فاعف عنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق على صلى الله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين